بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na sharhu masailin jahiliya littafin a sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala wanda a sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya masa sharhi allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi namu mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locus a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce in ban manta ba mun kai ƙarshen sharhin matsala ta farko wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan sharhin matsala ta biyu insha Allah mun ji cewa matsala ta farko daga cikin miyagun aƙidun jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai akwai bautan salihai da waliyan bayi wannan shine abu na farko wanda muka ɗebe satuttuka mana tattaunawa akan shi Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu daga shirka tsarkake mana ibadujinmu daga shirka ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunna za mu tashi kan matsala ta biyu insha Allah ta'ala malam ya ce tafarruku ahalil jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim yadda mutanen jahiliya suka rarrabu wajen ibada da kuma addininsu wannan ita ce mas'ala ta biyu rabuwan kai tsakanin mutanen jahiliya a cikin addini almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu malam ya ce innahum mutafarriquna fi dinihim yadda mutanen jahiliya suke shine a ɓangaren addininsu ba su da haɗin kai a rarrabe suke kama ƙwala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa kullu hizbin bima ladaihim farihun Allah maɗaukakin sarki yake faɗa yake faɗi game da mutanen jahiliya yace kowace ƙungiya kowace tawaga a cikinsu suna alfahari ne da abin da suke da shi wato abin da yake gare su abin da suka rike a wajensu wannan ita ce hujja wannan shine addini amma menene gaskiya menene daidai wannan duba damuwar su bace daga kowa kawai abin da bangaren su suka rike to a wajensu wannan shine addini daga addinin yan bangare kaza daban addinin yan bangare kaza daban kullu hizbin bima ladaihim farihun wa kadhalika fi dunyahu hakanan a duniya ma wannan bangaren addini kenan to a duniya ma haka suke kansu arabe yake wa yarawna anna zalika huwa sawab suna gani ma wai a samu rarrabuwa kowa ya kama hanyarsa wannan ita ce daidai suna ganin hakan shine daidai fa ata bil ijtima'i fi dini bi qawlihi Allah madaukakin sarki sai ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wato a addini a haɗu ta hanyar faɗin Allah da ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi auhaina ilaik wama wassaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi Allah ta'ala yana cewa shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan irin wasiyar da yayi ma annabi nuhu alaihi salam wa ma wasaina bihi wallazi auhayna ilaika da kuma abinda muka yi wahayin shi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da abinda muka yi wasiya da shi ma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa dukan waɗannan manzannin ulul azmi minar rusuli annabi nuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahima annabi musa da annabi isa allah ya ce duka mun musu wahayi mun musu wasiya da wani abu guda ɗaya shine an aqimu dina ku tsayi da addini ku tsayu akan addini wala tatafarraqu fi kar ku rabu a addini kar ku rarraba a cikin addini wannan wasiya ce allah ya yi ma duka waɗannan annabawan da duka waɗannan manzannin allah ya musu wasici cewa kar ya zama a addini kanku yana rabe wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama innal ladhina farraqu dinahum lallai waɗanda suka rarraba addininsu suka karkasa addininsu kowa ya koma ya riki bangare nashi guda wa kanu shi'an suka zama tawaga-tawaga ƙungiya-ƙungiya lasta minhum fi shay to ba ruwanka da su baka tare da su a komai wa nahana an mushabahatihim bi qawlihi sannan Allah madaukakin sarki yau hane mu da cewa kar mu yi koyi da su yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kar ku zama irin waɗanda suka rarraba suka sassaɓa da junansu bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu idan hujjoji sun zo daga alkur'ani da sunna so suke su haɗa kan mutane so ake su haɗa kan mutane kowa ya bar nashi a zo a haɗu akan qur'ani da sunna ba wai in an karanta wannan ya rike bangarensa wannan ya rike fahimtarsa ba wannan kuma ya tashi daga addini gina ya kuma wani abu na daban wani hana ani tafarruki fi duniya bi qawlihi Allah ya hana mu rarrabuwa a duniya yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah yake cewa ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku rarraba kar ku rarraba to wannan shine matanin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo wannan ita ce mummunar al'ada ta biyu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai shine rarrabuwa a cikin addini rarrabuwa a cikin addini to rarrabuwa a cikin addini kuma yana faruwa ne tsakanin mutum biyu idan ɗaya ya rike gaskiya ɗaya ya rike son zuciya ko kuma duka suka rike son zuciya amma in wannan ya rike gaskiya wannan ya rike gaskiya to dole za a haɗu za a haɗu aƙida dole za ta zama iri ɗaya ibada dole za ta zama iri ɗaya komai na addini dole zai zama iri ɗaya amma in wannan suka rike son zuciya wannan suka rike gaskiya to za ga kowa ya bambanta hakanan in kowa ya rike son zuciya to kowa son zuciyarsa wannan son zuciyarsa daban da na wannan wannan son zuciyarsa shi ma daban da na wannan haka ne Allah yake nuna mana cewa baya so mu dinga rarraba akan abin da ya shafi addinin mu da kuma abin da ya shafi rayuwar mu addinin musulunci yana son haɗin kai rayuwa kuma ba ta tafiya ba ta yiwuwa sai da haɗin kai duk wata manufa da ake so a cimma in dai har ana samun rabuwan kai to ba za a cimma wannan manufar ba in dai har wannan zai ga ni fahimta ta akan kaza ta saba akan fahimtar wani to wannan manufar da ake so a cimma ba za a taba cimma ta ba za a cimma ta ba da haka malin sai ce ashar sharhin wannan matani sai ce hadhihi hiya almas'alatu thaniya min almasail allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahlal jahiliya wannan ita ce mas'ala ta biyu daga cikin mas'aloli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akai wa hiya annal jahiliyata kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum mas'alar kuwa ita ce mutanen jahiliya sun kasance suna rabuwa akan abin da ya shafi addinin su da kuma duniyar su a addini ba haɗin kai a duniya ba haɗin kai wasifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf sannan rarrabuwa da da sabani siffa ce daga cikin siffofin su me su mutanen jahiliya siffa ce daga cikin siffofinsu kama qala subhanahu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala takunu minal mushrikin Allah yake cewa da mu kar ku zama cikin mushrikai kar ku zama irin mushrikai yaya suke minal ladina farraqu dinahum sune waɗanda suka rarrabe addininsu suka raba addininsu wannan ya rike nashi wannan ya rike nashi wa kanu shiya'an suka zama tawaga tawaga kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace tawaga kowace kungiya a cikin su ba da hujja suke alfahari ba suna alfahari ne da abin da su suka rike abin da suka rike kadai shine gaskiya duk wani wanda duk wani abin da yazo daga wani gu wanda ba nasu ba to wannan suna ganin shi ba gaskiya bace hadhihi sifatu ahli jahiliya malam yake cewa wannan ita ce siffar mutanen jahiliya min al-yahudi wan nasara wal wathaniyin daga cikin yahudawa da nasara da kuma masu bautan gumaka wasairil milal al-jahiliya kanu ala hadha an-namt وسائر الملل الجاهلية كانوا على هذا النمط مالن yace sauran wato hanyoyi da kungiyoyi da addinai na jahiliya su ma suna kan wannan turba din suna kan wannan turba din ne kowa ya rike nashi mutafarriqina fi dinihim sun rarraba addinin su gida biyu kullum minhum lahu dinun yunada bihi wa yuntasabu ilai kowanne daga cikinsu yana da wani addini da ake kiran shi da wannan addinin wato ko yunadi bihi yake kira zuwa ga wannan addinin wa yantasibu ilai yake kuma jingina kanshi zuwa ga wannan addinin ko ya zama yuntasabu ilaihi ake jingina shi zuwa ga wannan addini din kowa a cikinsu ya rike wani addini guda wanda ya tsaya ka'in da na'in akan wannan addinin lallai lallai sai an bi wannan addinin nashi kuma ana jingina shi zuwa ga wannan annasraniyatu tad'u ila nasraniya kiristoci suna kira ne zuwa ga kiristanci wal yahudiyatu tad'u ila yahudiyya su kuma yahudawa suna kira zuwa ga yahudanci wa kullum min ad-diyanatayn yukaffiru ad-diyanata al-ukhra malam ya ce kuma yadda suke shine su nasara suna kira zuwa ga nasaranci yahudawa suna kira zuwa ga me yahudanci to kowanne daga cikin nasara da yahudawa suna kafirta ɗaya a wajen ba yahude duba nasari kafiri ne haka nan a wajen ba nasari ba yahude menene kafiri ne shi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa waƙalatil yahudu laisatin nasara ala shay Allah ya ce yahudawa suka ce ai nasara ba sa kan addinin gaskiya ba su rike komai na addini ba waƙalatin nasara laisatil yahudu ala shay su ma nasara sai suka ce to ai kuma yahudawan ba kan addinin gaskiya kuke ba ba ku da hujja Allah ya ce wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi Allah ya ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim hakanan waɗanda ba su sani ba ba su da ilimi su wato larabawan makka kenan hakanan suka faɗi irin wannan maganar to wannan ayar ta zo da bayani akan a ɓangarori guda uku wanda dama su ne asalin wanda in aka ce jahiliya to su ake nufi su ne yahudawa da nasara da kuma ƙurayshawa ko ka ce larabawan makka waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba al'ummiyuna to anan kaga Allah ya fara da yahudawa wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay yahudawa kenan wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay su nasara kenan sai Allah ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna wannan su ne larabawa kenan to haka nan su ma larabawan suka ce to ai da yahudawan da nasaran dukan ku kafirai ne duba kan addini kuke ba mu ne akan addinin gaskiya su ko yahuda su ce ai da ku nasaran da ku larabawan duk akan bata kuke hakanan su ma nasara su ce da ku yahudawa da larabawa dukan kuna kan bata ne daga kowa a cikin su kaga da dukan su kafirai ne amma kowa a cikin su bai yadda da addinin kowa ba bai yadda da addinin kowa ba haka suke tafiya yasa su yahudawa suka ce lan da kulal jannata illa man kana hudan duka ce ai ko a lahira aka je in kaga mutum a aljanna to ba yahude ne in kaga mutum ya shiga aljanna wai ba yahude ne nasara suka ce au nasara suka ce a'a ina ai in kaga mutum a aljanna ba nasari ne in dai ba kirista bane kai ba kai ba aljanna saboda haka kowanne yana kowanne daga cikinsu yana kafulta ɗan uwansa kowanne daga cikinsu yana kafulta wani shi yasa Allah yake faɗa mana game da kafirai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta in ka gansu sun haɗa kai don su yaƙi musulunci to za ka ɗauka kansu a haɗe yake amma mai zukatansu a rarrabe ki kowa yana da gilli game da abokinsa a cikin zuciyarsa allazina la ya'lamuna humul mushrikun malam yace waɗanda ba su da ilimi sune mushrikai ga bayanin ya fito ko li'annahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawi saboda su ba su da wani littafi babu masu da wani addinin da yazo daga sama su ko yahudawa kaga suna da attaura nasara suna da linjila wa hum aidan yukaffiru ba'dhum ba'da amma duk da haka su din ma wai sashi na kafulta sashi wa yukhalifu ba'dhum ba'dha sashi na saba ma sashi fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah zai musu hukunci dan tashin alkiyama game da abin da suka kasance suna sabani akai wannan cikotan wancan ayan da muka ji kenan wa qalatil yahudu laysat nasara ai bayyana Allah subhanahu wa ta'ala man huwa 'ala al-haq wa man huwa 'ala al-batil ai Allah madaukakin sarki ya bayyana wane ne akan gaskiya wane ne kuma akan bata wa yujazi kullan bi amalihi wa dinullahi wahid in an je lahira kuma Allah zai saka ma kowa da aikinsa duk abin da ka aikata to Allah zai saka maka shirar tashin alkiyama addinin Allah kuma addini ne guda daya kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mu wa qala sannan Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yana cewa ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku wannan zai sa ku zama masu tsoron Allah wannan shine in ka ɗauko tilawan alkur'ani tun daga farkon suratul fatiha ba za ka samu umarni ko guda ɗaya ba sai ka zo kan wannan aya ta 21 a suratul baqara umarnin farko da Allah ya fara yi ma mutane a cikin alkur'ani shine ku bauta ma Allah hanin farko shine aya ta 22 fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kuna sani daga addinin Allah addini ne guda ɗaya shine bauta ma Allah shi kadai shine addinin Allah فدين الله واحد لجميع الخلق من يهودي ونصراني addinin Allah da ya saukar ma duka halittu baki daya sawa'un yahudawa ne ko nasara addini ne guda daya wa wathaniyin wa arabi da masu bautan gumaka da larabawa wa ajami da waɗanda suke ajamawa waɗanda ba larabawa ba fadinullahi wahid addinin Allah addini ne guda daya wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu addinin Allah kuwa shine bauta ma Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa wajen bauta ba lakin haula ifarraqu dinahum wa sara li kulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu 'an ad-din al-akhar sai dai su waɗannan mutanen jahiliya sun karkasa addininsu sun rarraba a cikin addininsu kowanne daga cikinsu ya koma yana da wani addininsa wanda ya saba ma ɗan uwansa ya saba ma ɗayan fal yahudu anfusahum kanu mukhtalifina fima bainahum malam yace to su kansu yahudawan a tsakaninsu akwai sabani ita kadda yahudancin ba guda ɗaya bace bangare bangare ne wan nasara kanu mukhtalifin haka nan nasara su ma sun karkasu sun rarraba kanu firaqan mukhtalif mukhtalifa sun kasance bangarori ne daban-daban masu saba ma junansu wa hum ila al'an ala al-ikhtilaf har zuwa yau kuma suna kansu wannan sabani wanda kuma su taba haduwa ba kansu ba zai taba haduwa ba wa kadhalika al-arabul wathaniyun malam yace hakanan kuma larabawa masu bautan gumaka mutafarriquna fi ibadatihi wajen ibadansu wajen bautansu sun kasance suna rarrabe minhum man ya'budu shams a cikin larabawan akwai wanda yace duk waɗannan ababen bautan da kuke bauta musu basu cancanta ba wa ya cancanta a bauta masa rana wa minhum man ya'budu al-qamar akwai wanda shi kuma a ganin sa ranar ma bata cancanci a bauta mata ba abin bauta a wajensa ita ce wata wa minhum man ya'budu al-asnam akwai daga cikin su wanda shi yana ganin bai cancanta a bauta ma rana ko wata ba wanda ya kamata a bauta masa gumaka wa minhum man ya'budu al-mala'ika akwai daga cikin su wanda yake ganin to ai mala'iku su ne makusanta Allah saboda haka su suka cancanci a bauta musu wa minhum man ya'budu al-awliya was-salihin akwai daga cikinsu wanda yake ganin ai abin bauta ababin bauta su ne waliyai da salihan bayi wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar akwai daga cikinsu wanda suke ganin abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa su ne bishiyoyi da duwatsu kaga suna da rabi kenan to ka'ida kuma ita ce duk wanda ya rabu da bautar Allah to zai yi ta bagabniya ne yayi ta yawo ya ta wahalar da kansa zai ta wahala ne a banza amma in mutane suka zo aka haɗu kowa ya tsayu akan bautar Allah to sai kowa ya huta amma duk wanda yake bauta ma wani Allah to wahala zai ta sha yanzu duk wannan masu bautan rana da masu bautan wata da masu bautan gumaka da masu bautan mala'iku da masu bautan waliyai da masu bautan salihai da bishiyoyi da duwatsu da wane ne da wane ne in ka tsaya wajen Allah iya abin da za ka yi masa shine ka bauta masa sai kuma ka roƙe shi bukatun ka yi biya maka su ko wayannan duka da waliye da salihai da duwatsu da wane ne da shanu da waye in zaka bauta musu zaka bauta musu ne kuma kai musu hidima za ka bauta musu ne kuma ka yi musu hidima shi sa Allah ya ba mu misali yake cewa daraballahu mathalar rajulan fihi shuraka a mutashakisu fihi shuraka a mutashakisu Allah ya buga misalin wani mutum misalin shi ne wani mutum ne bawa wanda wasu mutane masu wato kakkausan hali da yawan mita da surutu suka haɗa kuɗi suka saye shi wa rajulan salaman lirajul da kuma wani mutum ɗaya wanda shi mutum ɗaya ne ya saye shi sai Allah ya ce hal yastawiya ne matsala misalin su zai zama ɗaya wahalan da za su sha ɗaya ne kaga wahalan da za su sha ba ɗaya bane wannan da manya manya wannan da waɗannan mutane masu surutu da mita da kakkausan hali suka saye shi wannan zai iya ce masa yau da safe ina so za mu je gona da kai wannan ya ce to za mu je gida za ka ɗin shara wannan zai ce za ka wanke mun mota wannan zai ce za ka yi mun kaza amma wannan hidimar mutum da yake in ka gama wannan ka yi wannan in ka gama wannan ka yi wannan Allah ya ce hal yastawiya ni masala za su zama ɗaya sai Allah ya ce alhamdulillah in Allah ya sa ka gane tauhidi to ka gode ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun da yawan mutane ba su sani ba da yawa yawan mutane ba su fahimci haka ba da haka hutun mutum shine tsayawa wajen bautan Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu shine zai sa ya huta amma su mutanen jahiliya sun karkasu wannan na bautan gumaka wannan na bautan duwatsu wannan na bautan wata wannan na bautan kaza kaga masu bautan duwatsu da masu bautan gumaka da masu bautan bishiyoyi kai ka zo ka dasa bishiyar ta kuma girma a gabanka kuma ta zama abin bauta to shi sa annabi ibrahim ma da kansa ya gaya mutanensa ya ce da su a ta'abudu na matar fito yanzu ku sassaka abu da hannunku kuma ku koma kuna bauta musu shi fa Allah ya ce ka bauta masa ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum da yace ka bauta masa sai ce kar ka manta ba shi ya halice ka sai ka ce wannan abun bautan kai ka halice shi amma ka bauta masa kai ka samar da shi amma kuma ka bauta mishi to ta yaya hankali zai kama wannan ta yaya hankali zai kama wannan in ka kira shi ka roke shi ba zai ji ba kai ma kuma kasan baya ji in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum in kun kira su ba za su ji ba in ma sun ji ba za su amsa ba ba za su ji kiran ba amma kuma ba ana na ana ana bauta musu haka mutum a cikin waɗannan jahiliyan zai ɗauki dutse ya ga cewa wannan dutsen shine abin bautansa in tafiya ta kama shi ya shiga daji ga kayan abinci a hannunsa yunwa ta kada shi sai nemo wani dutsen sai ya hada da wannan allansa sai ya hura musu wuta aga an yi ma Allah azaba kenan sai ya hura musu wuta in ya gama ya wanke shi ya bashi hakuri sake mai da shi jaka in yana cikin tafiya sai ya fahimci ga wani dutsen nan ya fi na cikin jakansa kyau sai yadda wannan Allah ya dauki sabo kaga gurgudan kyan Allah gurgudan yadda za a bauta masa in an samu wanda ya bi shi kuma a watsar kaga afala ta'qilu babu hankali masu bautan gumaka Allah ne ana bauta masa amma an tara wajen bautan gumakan sai an sanya masu gadi yasa ka ce sayyidina Umar radiyallahu anhu wataran yana zaune kawai sai a ga ya kyalkyale da dariya ya ce a me yasa wata ran kana zaune kawai ka kwashe da dariya ya ce wallahi ko jahiliya nake tunawa yasa ai mun ji a baya a muqaddima Umar bin Khattab ya ce duk wanda bai san jahiliya ba ba zai gane kimar musulunci ba ta kai ce jahiliya kawai nake tunawa me ya faru ya ce wata ran an sama tarin dabino aka haɗa dabinun nan aka yi shi a siffan mutum a matsayin shi ne Allah da haka za a tafi yaƙi aka ce to a bar sayyidina Umar tun da shi jarumi ne a matsayin mai gadi yayi gadin Allah su su tafi yaƙi yana zaune ya duba kakab ba inda zai samu abinci kawai tunanin sai faɗo masa ya kalli Allah nan ya ga tarin mummukin dabino to kuma ya zai kenan ai ba zai ce ya zauna ga koshi ga kwanan yunwa ba saboda haka kaga dai a wancan lokacin nasu su dabino sun dauke shi matsayin abinci sannan kuma dabinansu ba irin namu bane da haka in ka ci hannun Allah ya kamata a ce ka sha ruwa ka koshi da haka ya cire mara hannu an dawo daga yaƙi aka duba ina Allah gashi nan an zo neman sa'a an zo neman albarka wajen sa an dawaya ga Allah ba hannu ya cire hannu ce shi ma wallahi ya je zagayawa ne da ya samu an cire ana tsaye ana wannan dukkan su yunwa ta ta buge su ya kai warwasan Allah yace shi sa an yi tunan abu zai yi dariya yanzu Allah an cinye shi to yanzu kaga in mutum bai gane wautan da aka baro a jahiliya ba ba zai gane gatan da musulunci ya zo ce ka tsaya a wajen Allah shi kadai ba sai mutum ya gane wautan da aka baro a jahiliya akwai wasu cikin sahabbai mutum biyu babansu yana bautan gumaka su sun musulunta saboda haka kullum ba sa so kullum da safe in zai zo in zai tafi kasuwa zai zo ya nemi sa'a wajen gunki in ya dawo zai zo ya nemi albarka a sa masa albarka a riban da ya samu daka sai suka yi amfani da usulubi mai kyau na hikima sai suka ɗauki wannan allah sai suka je suka jefa shi a bola yana zuwa ya dawo zai tafi neman tabaruke ya ga babu allah shi yana zagaye yana duduba ya zame shi akan bola ya dauko shi kakkaɗe shi yana kai haƙuri ban san waya maka wannan aikin ba duk wanda na kama ya maka wannan aikin zai ga yadda za mu yi da shi ya je ya wanke shi ya kuma ci gaba da bauta masa washe gari bayan ya fita suka sake ɗaukansa suka sake kai shi kan bola to tun da jiya ya san akan bola ya same shi yau yana zuwa kawai tafi kan bolan kawai ya gashi a kwance ya ce waya maka wannan aikin amma bari allah ya kai mu gobe za mu yi abin tsiya za mu yi musu tsiya da zai tafi sai ɗauko takwabi sai ya rataya masa ya ce duk wanda ya zo taɓa ka kasa da shi suna zuwa sai suka ɗauki wannan gunkin da takwabin sai suka nemi mushen kare suka hada da kafan gunkin da mushen karen suka daure suka jefa a rijiya da yazo ya duba inda ya saba gani bai gani ba yana haske haske sai idan shi ya haska cikin rijiyar wannan rijiyar ana tara bola ne da bayan gida a ciki sai hangi Allah za a ciki ga takwabi sai ce wai kai kan wani irin Allah ne ana cutar da kai an baka abun kare kai ka kasa kare kanka kullum ni kake so in dinga kare ka kaina ma barbatonka wallahi na musulunta sai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci sai daga baya gano ƴaƴansa ne suka yi masa wannan aiki don ya gane cewa gunki ba abun bauta bane amma ka samu abu a sandare bayin iya motsi sai an motsa shi amma kuma ya zama abun bauta bayi ji bayi gani bayi magana ba komai kuma hakan ya zama wai shine wai wai abun bauta har ana alfahari da shi akan shi har ana iya fada a yaƙi tsakanin ƙabilu saboda kun taɓa wani allahnmu maimakon in muna bin addinin allah sai wasu suka taɓa addinin za mu tafi yaƙarsu mu musulmai sai mu nemi sa'a a wajen allah ya kare mu to yanzu yanzu su yaƙi ne za a fita saboda kun zo kun zalunci allah mu bayan allah mu za mu je mu kwato masa haƙƙi kai yanzu in an taɓa ka sai ka ce allah ya isa to Allah ya kwato maka kenan to su kuma yanzu za a yi yaƙi ne saboda wasu sun zalunci Allah su bayan Allah za su kwato ma ubangijin haƙƙinsa to yanzu don Allah don Allah idan aka waye gari aka ce yanzu bayan Allah ne suke kwato ma ubangiji haƙƙi ai an samu matsala ai an samu matsala ai ya nuna kenan su bayan sun fi Allah ƙarfi daga wannan sun fi shi karfi sun zalunce shi ko kuma kun fi wannan karfi kun fi Allah karfi bari ku kwato masa haƙi ba a duniya ne in an taba ka kaga wanda ya taba kan yafi ka karfi ka je ka nemo ki shi ma wanda bi shi karfi ba yanzu ya taka kwatan haƙi to amma kaga Allah ya saka fahimci musulunci ka fahimci cewa Allah shine kadai abin bauta sai ka huta to shi yasa malam yace hadhihi halatu ahli jahiliya min kitabiyina wa ummiyin wannan ita ce al'adar mutanen jahiliya da masu karatun littafi a cikinsu da ma waɗanda ba su karatu la yajma'uhum dinun ba wani addinin da yake haɗa su wa indahum hizbiyat sannan suna da ƙungiyoyi da kuma ƙungiyanci kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya a cikinsu suna alfahari ne da iya abin da suka rike wa hadha min tamamil uqubati wal ibtila wannan daga cikin cikar uquba da jarabawa da bala'i kaunul insani yafrahu bima huwa alaihi min al batil ya zama mutum yana kan ba daidai ba amma yana tutiya da wannan batan da yake kai mutum ya zama yana kan bata amma wannan batar da yake kai yana kallanta abin alfahari balma yana kallon in ka nema ka raba shi da ita kamar kana so ka raba shi da hanyar Allah ne wal kana wajibu al aks abin da yake wajibi shine akasin haka kamata yayi ya zama cewa in yana kan ba daidai ba yana jin naƙasa da tashin hankali sanda ya gane gaskiya kuma fa ya dinga alfahari yana jin daɗi to amma sai aka wayi gari in aka zo nuna masa gaskiyan nan yake ji kamar za a raba shi da hanyar daidai hanyar da ba ta daidai din ba to shi a wajensa nan ce hanyar daidai afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana Allah ta'ala yake cewa me zaka ce game da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa sai yake ganin cewa wannan mummunan aikin shine daidai shine mai kyau wa annal insana yakhafu min ad-dalal wa yakhafu min al-inhiraf wa yakhafu min al-halak malam yake cewa shi ɗan adam yana tsoron ɓata yana tsoron kaucewa daga kan hanya yana tsoron gaskiya ta juya masa ta fito masa a bisa babi na ɓata ɓata ta fito masa a babi na gaskiya wai khafu min halak yana tsoron halaka lakin na haula'i bil aks sai dai su wa'annan akasin haka suke kullu hizbin bima ladayhim farihun su sun rike iya abin da suke da shi na ɓatan to da shi suke alfahari da shi suke alfahari shi yasa zaka ji malamai suna yawan maimaita addu'a Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba jarabawa mafi muni da mutum zai shiga a cikin rayuwarsa ita ce ya ɗauro akan hanyar bata amma idonsa da zuciyarsa su dinga nuna masa cewa wannan hanyar batar ita ce gaskiya domin wanda yake kan bata ya fahimci yana kan bata ya gamsu yana kan bata to fahimtar da shi ya bar kan batan abu ne mai sauki saboda an riga an yi aiki hamsin cikin ɗari na aikin shine gamsuwansa cewa yana kan bata amma yanzu bai ma gamsu yana kan bata ɗin ba tukunna to yanzu aikin daga farko za a faru sai an gamsar da shi tukunna cewa abin nan fa da kake kai fa bata ne kafin nan kuma a zo a yi basa wa'azi kuma ya bar kan abin da yake kai na na batan ya koma zuwa kan gaskiya amma kaga sai a wayi gari wani ma bayan shi yana kan batan yana kuma kira zuwa ga batan yana kira zuwa ga batan to shi yasa in an ga mutane wani na kira zuwa ga bata to wajibi ne dole ne a tashi a yi wa'azi domin ko shi bai kubuta ba a kubutar da waɗanda suke mabiyansa alal akal cikin mutum dubu da za su saurara la an yi hadiyar Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am a samu mutum ɗaya ya shirya ta sanadiyar ka ya fi maka alheri sama da a baka jajayen rakuma sama da a baka manya-manyan jifa-jifai a ce ga wani nan ya bar bata da bidi'a da shirka sanadiyar haskakawarka da wa'azinka da karantarwanka ya fi maka alkhairi sama da a tara maka duk wani nau'in ni'imar duniya to shi yasa galibi mutane in an ce rarrabuwa tsakanin musulmai abinda mutane da yawa ba su fahimta shine galibin mutane abinda suke ɗauka haɗin kai tsakanin musulmai shine duk wanda ya cabo wani shirme ya jingina ma musulunci to kowa ya shiru karka ce masa wannan ba musulunci bane to in ka yaka sai a ce ka ji wannan malamin bai san haɗin kai tsakanin musulmai in ka ce kaza shirka ce in ka ce kaza bid'a ce abin da ake so shine idan ni musulmi ne ina bautan Allah ɗaya sai wannan ya ce shi musulmi ne sai yake cewa Allah uku ne wannan ya ce shi musulmi ne ya ce komai Allah ne to duka mu yi shiru saboda duka sun ce su musulmai ne to kowa ya shiru karka ce masa aƙidar Allah ɗaya ba musulunci ba ce karka faɗa haka a afuwan aƙidar komai Allah ba musulunci ba ne ce karka ce haka da kai mai cewa Allah ɗaya da shi mai cewa ai komai Allah ne sai a ce wai ai dukan ku musulmai ne ba dai bane ba dai bane mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala Allah ya ce kaga wannan hanyoyin guda biyu tauhidi da shirka sunna da bid'a Allah ya ce kamar misalin makahu ne da mikani da kurma da miji misalin su zai zama daya ba za su zama daya ba ba za su taba zama daya ba saboda haka in kaji ana cewa rarrabuwa tsakanin musulmai ba wai wa'azi akan cewa wannan abin da kake yi shirka ne shine raba kan musulmi ba a'a shi wanda yake shirkan shine mai raba kan musulmi muna fahimta ku shi mai shirkan mai yin bid'a shine mai raba kan musulmi amma shi wanda yake kira izuwa ga abar shirka izuwa ga abar bid'a to wannan shi ba raba kan musulmi yake ba kokari yake jawo musulmai su zo su tsayu akan karantarwar musulunci to shi yasa mutane haba jama'a kaga ai ba zai taba yiwa bai ba zai taba yiwa ba da haka raba kan musulmi ba shine kiran mutane zuwa ga abar shirka a koma zuwa ga musulunci ba wannan ba shine raba kan musulmi ba in ma mutum ya fahimci wannan da sunan cewa ana raba kan musulmi to yayi mara yayi marabuwan kai gurguwan fahimta bai fahimci me ake nufi da raba kan musulmi ba da haka abinda zai haɗa kan musulmai a waje ɗaya shi ne iya abinda zai haɗa kan musulmai a guɗaya amma babu yadda za a yi a ce ga shirya nan kana gani kana kan shirya wannan yana kan ɓata kuma a ce ku haɗu ku yi shiru kawai a tafi a haka saboda ba a san rabuwan kai kamar yanzu ba kenan ya zamo cewa ba addinin musuluncin ake yi ba kenan dan haka malam yake cewa dunan nazari ila kauni ma huwa alaihi haqqan aw batila mutanen jahiliya suna alfahari da duk abin da suke yi da kungiyanci ba ruwansu da cewa abin da suke kai gaskiya ne ko kuma bata ne almuhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim abu mai muhimmanci shine wannan hanyar ita ce hanyar iyayensu ita ce hanyar kakanninsu da mutanensu da kuma danginsu da aka iya su abin da ke da muhimmanci a wajensu kenan in dai iyaye da kakanni suna kan wannan hanyar to gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce wannan duba damuwarsu ba ce shi yasa in an musu wa'azi sai su ce a inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadu yanda ka gan mun nan iyaye da kakanni mun gaji wannan abin kabiran an kabirin kaka da kakanni ana yi wannan abin kai ba zai yi ka zo kawai rana ɗaya ka ce mana mu bar abin da muke ba to wannan kuma ita ce mafi hujja hujja mafi ƙarfi a wajen duk wani maballaci shine haka na taso na ga ana yi shine iya hujjansa da haka malam ya ce su Allah madaukakin sarki yake cewa Allah yake cewa kar ku zama cikin mushrikai iya ma annabi Ibrahima da annabi Musa da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam ambaci waɗannan annabawan ne li'annahum afdalur rusul annabawan Allah mun yi alkawari da su mun ɗauki alkawari tsakaninmu da su nan guda biyar ɗin kuma a keɓance kamar yadda Allah ya ambace su la yaqbalu al-ikhtilafa wala tafarruq addinin dukkanin manzannin Allah addinin haɗu akan bautan Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma dukkanin annabawansa da manzanninsa su kiran mutane zuwa gare shi su kira mutane zuwa ga su tsayu wajen takar wajen wato tsayi da bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai lokacin da aka samu rarrabuwa aka ce wannan bangaren sun rike nasu wannan bangaren sun rike nasu to a wannan lokacin ya nuna cewa mutane lalle lalle suna kan bata mutane ko dai dukkan su suna kan bata ko kuma ɗaya daga cikin su na kan bata amma ba zai yi a ce a addini kowa ya rike nashi kuma kowa yana kan daidai ba ba zai yi ba wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba da haka wajibi ne a tsayu a haɗa kai wajen yi ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta illa iyaka wanda ya bauɗe ya kauce wannan kuma bayan da ka iya da shi amma ba za a ce kar kuma ka sauke shi ka caccake shi ba saboda ana so kan musulmi ya haɗu a ai abin da zai haɗa kan musulmi shine su dawo kan la ilaha illallah shine abin da zai haɗa kan musulmi qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون kaga wannan ayar Allah ya ce ka ce da su ya ku ahlul kitab ku zo mu hada kai akan wata kalma da za ta hada tsakanin mu da ku ta hada kanmu wace kalma ce Allah na abu da illallah kar mu bauta mu kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'an kar mu hada shi da kowa wajen bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya riki sashi a matsayin ababen bauta koma bayan Allah sai Allah ya ce fa in tawallau in sun iji sun juya baya suna ta bautan wasu koma bayan Allah to fa qulu shahadu bi anna muslimun kace da su ku shaida mu musulmai ne kenan ku kuma fa ba musulmai bane ku saboda me saboda kun ki ku daina bautan wani wanda ba Allah ba daga ku shaida mu dai musulmai ne bi ma'ana mu dai ba za mu bauta ma kowa ba in ba Allah ba dan mu musulmai ne mafhumul mukhalafa shine ku kuma masu bautan wani Allah ku kuma ba ba musulmai bane saboda haka wannan shine haɗin kai tsakanin musulmai kowa ya aje bautan komai mai bautan shegunnai da waliyai mai bautan wasu salihan bayi da annabawa da manzanni da mala'iku mai bautan rana da wata kowa ya ajiye a dawo a tsaya a kan la'ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama mabubbukan karban addinin guda ɗaya ne shine ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zai yi a ce wani ya zai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya ce shehi yayi mafarki kuma ka ce su haɗu waje ɗaya ba ai ba zai yi bayi wannan ba zai taɓa yiwa ba za ka abu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan musu wannan shine kanmu zai haɗu wannan shine abin da zai haɗa mana kanmu ka ba saboda haka wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya shir'anta mana mana Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I mean,